الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da kuma yabo mai tarin yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa da yardarsa da ikonsa da ƙarfin mulkinsa ya sake dawo da mu domin ci gaba da darussan da muka saba gudanarwa na mako-mako a littafai daban-daban wanda a wannan karo muna littafin تجريد التوحيد المفيد na malam المكريزي رحمه الله ta'ala bayan yankewa da muka samu sakamakon watan ramadan da kuma sallar idi wanda alhamdulillah muna fata allah subhanahu ta'ala ya sa ibadar mu karbabbiya ce allah sa watan ramadan ya zama mana makaranta da za mu fa'idanta da darussanta su zama mana har ƙarshen rayuwarmu karatukan kuma da muke yi allah sa mana albarka a ciki allah ya ƙara mana fahimtar su allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a ciki mu da muke faɗi da kuma yan uwa da suke sauraro baki ɗaya allah haɗa mu akan aiki da abin da muke faɗi idan ba ku manta ba za mu tashi yau ina jin darasinmu na arba'in ne ko? arba'in daidai yawwa kuma mun fara magana ne akan wani sabon zance da malamin ya kawo akan amfanin ibada da hikimar da saboda ita ake yin ta da kuma mecece manufar yin ibada don me muke bautawa Allah to ya kawo mana sabanin da malamai zan ce ko in ce tafiye-tafiye da mazhabobi da kungiyoyi da suka yi ya kawo mana wanda kamar da in ba kumanta ba na ambata mana wannan bangare bangare ne mai zurfi a babin ilimin aƙida kuma yana buƙatar kulawa da mai da hankali sosai don a fahimta musamman da abin da yake da alaƙa da a kawo maka ƙungiyoyin nan wanda da yawa daga cikin mu ba mu san su ba ce yan kungiya kaza sun ce kaza kungiya kaza sun ce kaza wanda ilimi ne da kik da yake bukatar kulawa da mai da hankali da kuma dama ya zama mutum yana da shimfiɗa da ya yi akan wannan fage ɗin to mu shimfiɗar mu a nan musamman a wannan darasi da muke yi galibi bai wuce a ce an bato yau da kullum ba mun dai na san a yau da kullun cikin darussan da suke gabata mukan ambaci waɗannan ƙungiyoyi ƙungiya kaza ra'ayinsu shine kaza ƙungiya kaza ra'ayinsu shine kaza duk da na san cewa ɗaliban ilimi akwai masu ƙoƙarin da suka rubuta wasu abubuwa ɗin to amma dai muna yi ne gwargwadon yadda za mu fahimci maksudin abin da yake cewa shi mai littafi ɗin domin da bai ambata ba da ba za mu shiga cikinsu ba mun shiga cikin wannan matsalar ne saboda shi ya kawo ta ya yi magana a kai in ba haka ba ɗalibin ilimi wanda yake karatun abin da zurfinsa shi zai fi fahimtar waɗannan al'amura ɗin amma kuma lura da cewa waɗannan abubuwan muna rayuwa da su yanzu mafi yawan maganganun da za a ce 'yan ƙungiya kaza sun ce to za ka same su yanzu akwai masu faɗarsu ko da 'yan asalin sunan yanzu ba samun su ake ba insha Allah dai za mu fahimci abubuwa ɗin Allah ya ƙara mana fahimta a wannan yammaci na sha takwas ga watan shawwal a shekara ta 1436 ta hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne uku ga watan takwas shekara ta 2015 darasinmu kuma kenan insha Allahu na 40 daidai amma saboda mutuna abin da muka yi a bayan tunda na san idan ba mutum ya sa darasin ne a sauti ya sake maimaitowa ya ji ba yanzu ina kyautata zaton an manta abin da aka faɗa a baya idan dai ba mutum ya ɗan jotin wani abu ya rubuta kusa ba haka ko abin da ya gabata dama ko in ce darussan da suka gabata da ɗan yawa duk yana mai mana magana ne akan kashe-kashe na malamai akan wasu abubuwa mutane dangane da mahangarsu akan abu kaza sun kasu kashe kaza dangane da mahangarsu akan abu kaza sun kasu kashe kaza to darasin ƙarshe da muka yi na 40 ai na 39 yi mana magana akan wata sabuwar matsala ne tunda ba mu gama ma maganar ra'ayin farko ba to ba laifi mu dawo daga farkon mu fara shi inda kun amince yawo bismillah fara karantawa kar in manta da ke ko الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان الناس في في منفعه العباده وحكمتها ومقصودها طرق اربعه وهم في ذلك اربعه اصناف الصنف الاول نفاة الحكم والتعليم الذين يردون الامر الى نفس المشيئه وصرف الاراده فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد لسعادة في معاش ولا معاد لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاته نعم وإنما القيام بها القيام بها لمجرد الأمر مم.
ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة في لا- ولا لعلة هي مقصودة به هي هي المقصودة هي به المقصودة به نعم ولا لحكمة يعود إليه منه تعود ولا لحكمة تعود إليه منه نعم وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب الإغراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد طيب ya isa haka na san dai wannan duk mun karanta yanzu da za a ce wani daga cikin ku yi bayanin wannan dai insha Allah duk za a iya ko tunda mun riga mun yi bai ba laifi Ah, yana cewa wa'alam ka sani annan nasa cewa su mutane fi manfa'atil ibadati dangane da abin da ya shafi amfanin bauta ita bautar Allah amfaninta wa hikmatiha da hikimar yinta wa maqsudiha da kuma manufar da ta sa ake yinta ita ibada to mutane a wannan fagen shine fiɗin aifi sha'ani a sha'anin wannan lamarin abubuwa turuqun arba'atu matafiyoyi hanyoyi hudu suka dauka annas na gaya mana a wancan darasi a galibi malamai suka ce annas a littafan suna nufin malamai Eh, tare da cewa eh, malaman kowanne iri suke nufi kowanne a nan dai kowanne akwai wanda suke kan sunna akwai wanda suke shiga harkokin bidiyo'i to duka dai zai kawo mana maganganunsu to sai ce wa hum fi zalika arba'atu asnaf sunfi sunfi dangi dangi kashi kashi kungiya kungiya ra'ayi ra'ayi guda hudu ne a cikin wannan matsalar wai dan me yasa ake yin ibada dan me muke bautawa Allah to abin da ya koma ya kawo mana anan a sai koma mana wata matsala a babin aqida wadda zan so ku rufe littafin tukunan mu yi ta dan na kula ba mu yi ta a wancan darasin ba mu ɗauki labarinta yadda insha Allah muka zo karanta wannan din zamu ji da sauki mun fahimce ta in ba ku manta ba a tattaunawar da muka yi a darussan baya an yi magana akan imani da kaddara ko a imani da kaddara da za mu yi tambayoyi mu tuna iliminmu na baya ko abin da muka sani a mazhabar sunna ma'ana mazhabar sahabbai da tabi'ai da sauran malamai su imam maliku su shafi'i da ahmad bin hanbal abu hanifa wannan manyan malaman dai musulunci da aka san su me ra'ayinsu a wannan bangare kuma waɗanda suka saba musu me ra'ayinsu in ku manta ba mu yi magana akan imani da kaddara ya gigin- ya ginu ne in kana so ka fahimci gaskiya a imani da kaddara to kai imani da abubuwa guda hudu ba ku manta su ba hmm? maratibul iman bil qadar da me da me al ilmu al kitabatu al mashi'a wal khalq yawwa alhamdulillah to in kana so kai imani ka fahimci imani na sunna na qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi imani da kaddara to ka yadda da waɗannan domin an gina aqidan ne akan waɗannan abubuwa hudu wanda dukkanin su a qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu asali na farko kai imani da cewa duk abin da ka gani da wanda baka gani ba na halittar Allah to Allah ya san da shi sawa'un kuma a nan hadda ayyukan da muke aikatawa ayyukan da muke aikatawa yau har wannan zaman da muke ne yanzu Allah ya san da shi bi ilmihil azali da iliminsa na tun fil azal in an ce fil azal tun kafin halittar abin da ake cewa lokaci tun kafin halittar abin da ake cewa zamani domin zamani wani abu ne shi ma halittacce mun fahimci wannan Allah ya san za a yi mutane masu kaza masu kaza masu kaza za su zauna wata rana ran litinin bayan magariba a masallaci central mosque a dutse da wane ne kuma da wane kuma da wane da wane ranar sha takwas ga watan shawwal duk wannan abin Allah ya rubuta shi a lauhil mahfuz tuntuni ya san da shi to kai da wannan abu duk kuma aikin da kake yi da wanda kake a bayyane jama'a su gani da wanda kake a boye kake jin kunyar a sani duk Allah ya san da shi kuma an rubuta cewa za ka yi mun fahimci wannan mu kuma imani da kitaba rubutu cewa Allah bayan sani din da yi to kuma ya rubuta a lauhul mahfuz yana nan a lauhul mahfuz komai duk motsin da za mu yi tsuntsun da za ka gan shi ya tashi daga wata bishiya ko a bishiya ɗaya ma ya tashi daga wani reshe ya koma wani reshe duk a rubuta wannan abu duk abin da zai motsi cikin halittar Allah ba dama ya yi ba tare da cewa Allah mahalicci wanda shi ya halicce shi shi ya ba shi izinin ya yi ba saboda ƙarfin ikonsa ya kuma rubuta haka mun ji biyu na uku mashi'a cewa abin duk da ya faru din nan sawa'un aikin mu da muke aikatawa ko hatsari ne ko ruwan sama ne ko makamancinsa duk yana faruwa ne da ganin damar Allah babu abin da ya fi ƙarfin Allah babu wanda zai ce ya Allah bari in sha numfashi na ba ruwanka ba baka sani ba ba zai yiwu ba duk motsin da kai da numfashin da kai sha da ruwan da ka ɗauka kai muku ruwa ɗaya ko biyu ko uku bayan kayan azumi yau litinin duka Allah ne yadda kai kuma ya rubuta wancan abin ya san za ka yi da iliminsa da rubutunsa kuma sannan shi ya ba da dama ka yi da ya ga dama lokacin da ka ɗaga hannun nan sai hannun ya makale ko ashe kenan da ganin damarsa kake wannan shine na nawa na uku na hudu cewa Allah shi ya halicci wannan aikin da kake yi ba kai ne ka halicci abinka ba babu wani dan adam da ya halicci wani abu duk komai da muka gani Allah ne halicce shi har aikinmu da muke aikatawa da sallar da za ka yi da alumin da kai kai kai aikinka amma kuma Allah ne ya halicci aikin da kai da aikin duk Allah ne halice ku wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah ne halice ku da abin da kuke aikatawa duk da asalin wannan aya ta zo ne a siyakin magana annabi Ibrahim da yake gawa mutanansa cewa Allah ne halice su da su da abin da suke yi na gumaka amma umumin kuma ma'anar ayar yana daukar hatta wannan cewa da ku da ayyukan da kuke aikatawa tunda shi ma wancan din ai aiki ne to Allah ne duk ya halicci ku ɗin masu aikin da kuma aikin da kuke yi don haka babu wani mutum da zai ce ya aikata wani aiki wanda Allah bai san da shi ba Allah ba shi da iko a kansa shi ɗin yake da iko a kan abinsa ba Allah ma bai sani ba ba mai faɗin wannan kun fahimci wannan abubuwan to wannan ƙa'idojin guda hudu su ne ginshiƙai na imani da ƙaddara a gun a ahlus sunna to amma an samu wasu su kuma zan faɗi iya ƙungiya biyu saboda kar mu yawaita saboda ya ambace su a littafin kuma saboda insha Allah a wannan matsalar da zamu tattauna magana su ce mai tasiri don wannan magana ta su ta imani da kaddara ita ce ta haifar da wannan ra'ayin da zamu karanta yau idan baka fahimci magana su akan imani da kaddaran ba to wannan din da aka gina akai shi ma sai ka kasa gane ba akwai waɗanda suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai san komai ba bai rubuta komai ba bai ga damar komai ba bai halicci komai ba dangane da ayyukan bayi sun yadda da halittar sama da ƙasa amma dangane da ayyukan mu da muke aikatawa kai sallah kai azumi kai ba da zakka ka je aikin haji ka ba da sadaka kyautata ma iyaye sallar walaha da za ka yi wutiri da za ka yi azumin nafila duka karatun alkur'ani zaman da za ka yi agun karatu ai duk ibada ce ko to wannan su suke zance ko karmi musu rashin adalci ba cewa suke Allah bai halicci sama da ƙasa ba su jan da suke yi inda suka ja ba su yadda ba shine maganar alfa'alul ibadi ayyukan da bai suke aikatawa sai suke cewa Allah bai halicci wannan ayyukan da muke aikatawa ba mu muka halicci kayanmu mu muka yi kayanmu saboda Allah zai mana abubuwa ko dai sakamako ya ba mu lada a kai ko kuma alhaki ya azabtar da mu in bai gafarta ba sai suka ce tun da haka ne kuwa Allah ba zai ba mu dama mu yi abu kuma ya mana azaba ba don haka dole mu fidda Allah daga cikin sanin abin da muke aikatawa mu muka kirkiri aikin mu muka jawo kanmu duk abin da muka yi saboda me ba zai yiwu wannan fa tunaninsu nake kawowa su suna cewa ba zai yiwu ba Allah ya sani ya ba da dama shine har ya ga dama a je a saba masa don haka wanda ya saba wa Allah shi ya kirkiri aikin ya aikata ba ruwan Allah ciki kuma matsalar ita ce wannan maganar ba ruwan Allah din su a fahimtar su Allah bai san za ka yi ba wai kuma Allah bai ga dama ba kai kai anan matsalar take kun gane wannan zancen ban sani ba an fahimta da gaske yauwa su a irin hankalinsu saboda sun gina wannan matsalar ne a hankali ba a kan nassi ba sai suka ce ya za a yi tun da allah mai adalci ne wannan na sha buga mana shi su ce allah mai adalci ne yaya allah zai azabtar da bawa bayan ya san bawan zai yi abun ya san kuma ya rubuta a lauhil mafuz ya san kuma shi ya ga dama bawan ya yi tun da ku shi ya ga dama bawa ya yi ashe kenan bai kamata ya azabtar da bawa akan abin da ya san zai yi din ba sai suka ce to ashe kenan bawan nan shi kadai ya aikata kayansa shi kadai ya kirkiri aikin ya halicci aikin Allah bai ma san da abin ba to kun ga anan matsala ta shigo garin a tabbatar wa Allah me adalci sai aka tabbatar wa Allah jahilci ga wani abu ya faru a mulkin Allah ikon Allah mai faɗi bawan Allah mai rauni ya aikata abu ya ce kuma Allah bai sani ba kaga wannan ai tawaya ce ga ilimin Allah nasabta tawaya ne ga ilimin Allah nasabta tawaya ne ga ikon Allah Allah sa kun gane wannan to wannan su ake ce ma yan qadariya na farkon su su ake ce ma gulatul qadariya wanda suke danganawa Allah rashin ilimi akwai mu'tazilawa gauran su su kuma suke cewa a'a Allah ya sani amma dai ba shi ya halicci aikin ba kaga sun yarda da maganar ilmu wal kitaba amma khalqu ne suke ja da shi suka ce wai dan adam shi ya halicci aiki to anan din ma yanzu dan adam yana halittar wani abu a cikin mulkin Allah shi sa malamai suka ce wannan shirka ce kuma a cikin rububiyya ma domin Allah shine mai halittar komai tunda ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dinnan dan me zaka ce daukar ruwan da kai ka sha kai ka halicci abu kai dai kayi aiki amma yin aiki ku baya nufin halitta kun gane wani abu domin kai din halittar Allah ne Allah ya halicce ka baka da ikon kanka ballantana ya zama cewa ka fita daga ikon Allah Allah sa kun gane wannan wannan ra'ayin nasu kuskure ne barna ce kuma ya sabawa hadisan manzon Allah ya fa sabawa alqur'ani ya sabawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu su kuma ana ce musu yan jabariya kun ji wancan sunan su me yan kadariya ko kadariya su ne wanda basu yadda da an rubuta ba basu yadda da ilimin ba basu yadda da kaddara ba ne su kuma yan jabariya su ne waɗanda garin su tabbatar da wannan imani da kaddara din sai suka wuce iyaka ba waɗancan sun ce ƙarfi da iko duka yana gun ɗan adam ba to su kuma waɗannan sai suka zare wa ɗan adam ikon yin komai ma su ne masu cewa duk abin da ka yi Allah ne ya yi kun gano wannan su su ake ce jabariya wai saboda dan asalin jabru shine tilastawa ma'ana Allah ne tilasta ka ka aikata abu dan haka koma mai kai baka da laifi a kai wanda tashi ya je zina a gurin su Allah ne ya ce yayi ko da ba ya umarni ba amma tunda Allah ya ga dama ka je kai su a wurin su sai suka dauka ganin damar Allah ma'anarta shine yardar Allah da san Allah waɗancan ma fassarar da suka bayar kenan shi yasa suka faɗa wannan kuskura cewa da suka yi ɗan adam shi ya ƙirƙiri aikinsa ya aikata ba ruwan Allah tsoro suke yi da sun ce Allah ne ya ce a yi kamar sun yadda kenan ma'ana kamar Allah ɗin ne ya yadda da a yi don haka sai suka ce tun da ku Allah bai yadda a kafirci ba bai yadda a yi shan giya da zina da sauransu ba to in ɗan adam ya yi ɗan adam ɗin ne shi kaɗai ya tawaye ya aikata Allah bai san ma zai aikata ba kun ga ainihin matsala ta faru don haka babban kuskuren da suka yi dukansu shine fassara mashi'a suka hada ta cewa ma'anarta irada shar'iyya ma'anarta yardar Allah madauki ya yarda da abu wannan shine ya jawo waɗancan sai suka ce a'a dan adam bai kamata tunda Allah ya ce baya zalunci to in ko muka ce dan adam da aikin da yayi Allah ya sani kuma shi ya bashi dama to ashe kenan Allah yayi zalunci in ya azabtar da bawa akan abin da ya bashi damar ya aikata kun fahimci kuskuren waɗannan su kuma waɗannan sai suke ba wa Allah ƙarfi na komai da komai kuma dama Allah shine mai ƙarfin komai da komai amma sai suka kwace wa ɗan adam ikonsa na yin aiki sai suka ga kai idan ɗan adam ma ya je ya sha giya ya ɗauki kwalbar ya sha to duk Allah ne ya sa shi ya sha don haka tunda Allah ne ya sa shi ya sha don me Allah zai sa shi ya sha kuma ya masa azaba don haka ba wata azaba Allah ya yarda je kai abin da ka yarda kun ga wannan wannan kuma mazhabar ta su gaba ɗaya rushe al'amru wan nahyu ne Allah sa kun gane wannan to wannan shine madkhal din abin da zamu shiga yau in shi madkhal ina nufin introduction din da in ka fahimce shi ba wannan zancen ba za mu shiga ba za a fahimce shi ba to wannan matsalar da zamu shiga yau sunanta matsalar al-hikmatu wat ta'lil hikima da bayanin sababi ko illar yin abu ba kuma ta ba mun yi wannan zancen a dai wancan darasi na ƙarshe din da zaka sa sautin zaka ji duk bayanin da aka cikin wanda aka dauka a tambayar ita ce Allah subhanahu wata'ala ayyukan da yake aikatawa shin yana yin su ne da hikima da wani sababi da yasa akwai wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya nufa da aikin da yake aikatawa halittar da ya sammai da ƙasa da ɗan adam da aljan akwai dalilin da yasa ya halicci dan adam da aljan akwai dalilin da yasa yayi sama da ƙasa yayi ruwa yayi teku yayi komai da komai ko ku haka kawai yayi ya zubo su bashi da wata manufa kawai kamar wasa ayi su kawai a tashi ko akwai manufa to idan akwai manufa wannan ita ce ake ce mu hikima da ta'lili kun gane wannan abun zan faɗa mana ra'ayin da yake shine daidai don ya zama shi ya fara zama a kanka kamar yadda muka zance waɗancan abubuwa guda hudu ka fahimce su sosai kada ka ɗauki waɗannan wanda za a zo ambata wanda ba su da kyau ɗin kada ya zama ya riga ya shiga zuciyarka a gun jumhurin malaman sunna Allah subhanahu wa ta'ala ayyukansa da yake aikatawa to yana yin su ne da hikima akwai sababin da dominsa ya yi duk abin da ya ce ya yi in ya halitti sama to akwai dalili halittarsa ga ɗan adam akwai dalili halittarsa ga aljani akwai dalili zan zo kan dalilai za ku ji kuma sannan wannan hikimar tasa sifa ce ta ƙumu bihi sannan kuma akwai amfanin ɗan adam a cikinta ku gane wannan sifa ce ta Allah ita hikimar yana yin wani abu don wani abu dukkansu kuma abu ne da yake so yana son ya samu kaza ba wai don amfanin kansa ba a samar da wani abu shi ya sa yi wani abu ma'ana aiki na biyu dalilin yinsa don ya samar da manufaccen ta farko kun gane wannan ma'ana dai Allah duk abin da yake akwai hikima a ciki akwai sababi a ciki kuma ba haka kawai yake kamar mai yin wasa ba yanzu da yaro ya fito zai wani abu ka ce don me za ka yi zai ce shi wasa yake yi alal akalla shi ma na da manufar da yasa ya fito ya zauna a wani wuri ke wasa in ka ga mutum yana wani abu an ce me yasa kai kaza sai ce shi ma bai sani ba to za a tuhumi hankalinsa ko za ka ce wani ko ba shi da hankali ne ya za a yayi kaza ba wata manufa a ciki don haka dan me idan wannan abun yin abu ba tare da hikima ba ba tare da sababi ba matsala ce a hankalin dan adam illa ce da za ta sa a tuhume shi kamar ba shi da hankali dan me za mu dangana wa Allah cewa Allah yana yin abu babu hikima ashe duk abin da Allah yake yi yana da hikima malam ibn qayyim da na ambata mana wancan darasi da ya gabata ya yi littafi sukutun akan wannan abu akan wannan wajen shafi 500 shin Allah yana yin abu don wani abu ko ku haka kawai muka ga abu kawai bayo ba sababi haka kawai aka zubo mu a duniya ba wani dalili akan wannan ya zauna ya rubuta littafi shifa'ul alil fi masaili alqada'i wal qadar wal hikmati wat ta'lil sunan littafin kenan shifa'u at ta'lil warakar marar lafiya fi masaili alqada'i wal qadar a mas'alolin da suke da alaka da hukuncin Allah da kaddararsa wal hikmati da bayanin hikima na ayyukan Allah wat ta'lili da bayanin sababin yin ayyuka shine ta'lili ka faɗi illa illa ana nufin sababi mun fahimci wannan zancen yawwa a to wannan ita ce fahimta mai kyau cewa Allah yana yin abu da hikima mun yarda da wannan to me dalilai cikin alkur'ani Allah madauki ya faɗa mana abubuwa da dama akwai inda ma ya faɗi lafazin hikimar ita kanta hikmatun baligha ko amma tuhun nuzur ya faɗi wannan hikima in an ce hikima kamar da kuma Allah maɗauki faɗa yu'allimukumul kitaba wal hikmata manzo ya koya muku alkitab littafi da kuma hikima wannan ku ga lafazin hikima dai gashi ya zo a Qur'ani ba dama ka ce babu lafazin hikima a Qur'ani a a wurare kuma daban-daban da yawa a cikin alkur'ani yana amfani da wata lamu da ake ce ma lamu ta'lili lamu mene ta'lil sunanta kenan a larabawa in ka je ka karanta nahawul larabci zaka zo kan wata lamu lamun l ta turanci to lamun a larabci wadda ana sa ta ne dan bayanin dalilin da yasa aka yi wani abu hannu ba misali a wancan darasi da za a tambaye ka yau me yasa ka baro gida kai alwala kafin magariba ka baro gidanka ka taho masallaci za ka ce na zo ne don in yi sallah don kuma ai karatu da ni don ko shi yasa kai alwala ka baro ba don haka ba yanzu kana masallacin unguwarku a zuciyarka da wannan manufar ka taho ka yi alwala ka zo masallaci ka yi sallah kuma ai karatun nan da aka saba yi ran litinin da kai wannan da za a tambaye ka ka faɗa da larabci me ka zo yi nan sai ka ce me ji'tul masjida kai ata'allama ko li ata'allama wannan li ata'allama din lamun din da na fara faɗa ita ake ce malamu ta'lil jalastu amama almuallimi li ata'allama na zauna a gaban malami ko mai koyarwa dan ya koyar da ni dan in koyi ilimi lamun din nan ku rike ta ita ce ake ce malamu ta'lil to a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya amfani da ita wurare da yawa wurare da yawa wanda yake nuna cewa yayi kaza domin kaza yayi kaza domin kaza a suratul baqara yana cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa me lina'lama ko man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibihi ba mu sanya alƙiblan nan da kake kai ba sai domin mu sanya ai mu gane mu san shine illa li na alama kun ga wannan ma ta fi tabbatar da abin tunda akwai nafiyu akwai isbati ko duk abin da aka yi nafiyu sannan aka yi isbati ya fi ƙarfi ba mu yi kaza ba sai don kaza wannan kaga ashe ba za ka kawo wani dalilin ba banda wannan ma ba wani dalilin da ya sa muka barka akan alƙiblan nan da kake kai illa ai muka sanya maka wata alƙibla illa mu gane wane ne zai bi annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan sabuwar alƙiblar da ana baitul maqdis ana sallah ma'ana lokacin da ana makka ai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kallo in yana sallah baitul maqdis yake kallo falastin ake kallo da saboda dama nan ne alƙiblar duk annabawan Allah da suka gabata baitul maqdis musamman kasancewar annaban Allah mafi yawansu daga banu isra'ila suke kuma hedikwatar harkar sunan ne baitul maqdis mun fahimci wannan to amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya watanni goma sha shida a madina yana kallon baitul maqdis kuma yana ta addu'a lokacin yana roƙon Allah ya Allah ka juyar da ni zuwa kan alƙiblar annabi ibrahim ita ce ɗakin ka'aba to shine Allah madauki yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i muna kallon jujjuyawar fuskar ka zuwa sama kana ta addu'a din nan falan walliyannaka qiblatan tarbaha to yanzu zamu juyar da kai zamu jibinta maka wata alqiblar da ka yadda da ita kake so wace alqibla ce ka'aba fa walli wajhaka shatr almasjidil haram shikenan sai aka bashi umarni to yanzu walli ka juyar da wajhaka fuskar ka a bangaren masjid al-haram bangaren al-masjid al-haram sunansa kenan a qur'ani al-masjid al-haram masallacin nan tsararre mai alfarma tun daga nan kun ga ai an juya daga baitul maqdis an dawo wannan to sai Allah yake cewa ba mu sanya wannan alƙiblar ba sai domin mu san wane ne mai da'a wane ne ko mara da'a yanzu wannan zaka ce hikima ce ko ba hikima ba hikima ce ƙuru-ƙuru Allah subhanahu wataala har yanzu yana cewa rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul ma'ana arsalna rusulan mun aiko da manzanni suna masu bushara suna masu gargadi dan me li alla yakuna kun ga galamun nan ko li domin Allah ya kuna kada ya zama cewa mutane suna da hujja ran tashin alkiyama su cewa Allah ya Allah dan me zaka azabtar da mu baka aiko mana kowa ba yanzu kaga idan ka tambayi mutum bawan Allah Allah ya aiko manzanni ko bai aiko ba me zaka ce an aiko manzanni me dalilin aiko manzanni sai ka ce gashi abin da Allah ya ce Allah ya aiko manzanni ne don ya kafa mana hujja domin ran tashin alkiyama in mun yi laifi Allah ke Allah ya zo zai azabtar da mai laifi kai mai laifin nan ba zai ce ya Allah ni fa ba aiko mun manzo ba sai da aka dora mana hujjar cewa duk al'umma an turo manzo don ya gaya mata kai jama'a ku zo Allah ya ce abota masa shi kadai ga littafi ga shari'a ayi kaza a bar kaza kaga akwai wanda zai zo ya ce bai taba ji manzo ba shi yasa ai kun ga Allah madauki sai ce wa ma kunna mu'azzibina hatta mene na ba'atha rasula ba mu kasance za mu azabtar da mutane ba sai mun aiko manzanni sai mun aiko manzo in ka ga an azabtar da mutane to an aiko musu manzo Allah baya zalunta dan adam duk wanda ba aika musu manzo ba kuma suka mutu haka to Allah madauki ba zai azabtar da su ba shi ya faɗi wannan to wannan da ya kawo wannan li Allah ya kuna lin nasi hujjatun ba'da rusul alallahi hujjatun ba'da rusul me lamun ta me ta ta'lili ce ita ake ce lamun ta ta'lili ashe kenan Allah a cikin alkur'ani ya bayyana mana cewa ya aiko manzanni ne don kafa mana hujja ku riƙe wannan don kafa mana hujja don kafa mana hujja din nan shine ake ce masa sababi ko a ce masa hikima duk ma da ka fasara ma'ana dalilin aiko manzanni shine me a kafa mana hujja kar mu samu hujjar da zamu yi riko da ita dan tashin alkiyama mu ce Allah kar ai mana azaba domin bamu ga manzo ba sai Allah ce a'a duk manzanni sun zo muku don haka babu wanda za a kyale shi da hujri mun fahimci wannan har yanzu Allah subhanahu wataala yana cewa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن كو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ألا ني حلتي سمي غدا بكوي كسا ما سي حلتي irin wannan adadin haka ya faɗa ya fi kowa kuma sanin me ya halitta sai ya ce lita'alamu ya yi haka ne dan ku san annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan kurukuru take shi ita ma ko ba kurukuru take ba kurukuru take wajen bayanin cewa Allah ya yi halitta ne dan mu san ikonsa wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ku san cewa Allah fa ya kewaye komai da iliminsa ba abinda Allah bai sani ba irin abin da ka karanta yanzu na ilimi da science da menene iya abin da ya bayyana ne yanzu ga malaman yanzu iya abin da suka gano ba su gama bincike ba tunda duniya bata tashi ba da haka abin da Allah ya faɗa mu bar shi a yadda ya faɗa kun gano wannan ashe Allah ya halicci wannan domin mu san kaza wani shi ma lamun ya sunanta lamun ta'ali mu kara ɗaya mu tsaya haka litalamu adada sinina wal hisab shi ma gashi yadda ya halicci abin nan rana da wata don litalamu adada sinina domin kusan lissafin shekaru wal hisab kuma kusan lissafi yaushe lokacin sallar azhar zai shiga yaushe magariba zai shiga duk don haka Allah madaki ya sa mana waɗannan don me ba wai halitta rana da watan ba a'a wa qaddarahu manazila watan aka sanya shi yana da munzali munzali yau yana munzali kaza yau yana munzali kaza don me don masu lissafi su san cewa yau yana burji kaza don haka daga lokaci kaza zuwa kaza zai zama kaza mun fahimci wannan don me Allah ya yi wannan ya faɗa mana sababi li ta'lamu adada sinin wal hisab har yanzu Allah subhanahu wata'ala a suratul ma'ida yana faɗin cewa a wannan ya sunan shi la ilaha illallah wannan sura ta a ce ba sura ba ayar suratul ma'ida inda yake cewa lita'lamu anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi yace ilamu anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wa anna allaha bi kulli shay'in alim kafin ita yawa ja'ala allahu ja'ala allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadiya wal-qala'ida ko sai ce me zalika لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يا سنيا كعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام يا سنيا كعبة بيت الله الحرام لو أن نسونا كما سنيا هدايا da binnan qala'id da ake ratayawa abubuwan da ake ratayawa in za a duk alamar da ake sawa dabba in za a yanka tan an je hadaya waɗannan abubuwa duk Allah ya sanya su za ta ce zalika li ta'lamu kuma wannan ita malamun ta me domin kusan anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasa kuma shi mai sani ne akan kowanne abu waɗannan irin wannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alkur'ani ga kuma abin da ya shafi dan adam da aljan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa me liya'budun ban halicci jinsin aljani da jinsin mutum ba sai domin su bauta min duk wannan Allah subhanahu ta'ala ya ambace su to wannan kun ga kuru-kuru ne kan cewa ashe Allah yana aikata abinsa da hikima wannan ina yawaita mana bayanin ne don shi nake so ya tsaya mana aka yawa abinda zamu zo mu ji na maganar yan bidiyo'i da shubuhohinsu a ba shi muke so a rike ba za a faɗa ne saboda malam ya faɗa mana anan don kuma mu ƙara bambancewa dalilin da yasa suka kauce su waɗannan mutane sai suka kasu biyu su ma ko in ce akwai ƙauli ya kai biyar akan wannan matsala amma za mu taƙaita shi ya zama guda biyu guda biyu kawai ko uku a bashi uku ƙaulin farko shine wannan da na faɗa mana shine ƙaulin ahlus sunna jumhurin malaman musulunci cewa Allah yana aikata abu dan hikima dan sababi dan wani abu to akwai kuma waɗanda ake ce ma ‘yan al'asha'iratu kuna jin asha'ira su da iyayen gidansu na farko can baya duk da cewa su suka tamhisin wannan matsalar suka rubuta mata dalilai suna cewa Allah yana abinsa ne kawai gwargwadon mashi a gwargwadon ganin dama ba zancen wata hikima aikin Allah yana yi ne kawai saboda ƙarfin ikonsa ba ruwansa da wata hikima ba don wani abu ya yi wani abu ba kuma su kuma nan mai suke so su tabbatar so suke su tabbatar da ƙarfin Allah da ikonsa to amma garin wannan kuma ga abin da Allah ya ce ya yi sai suka ƙaryata kamata ya da sai su ce i Allah mai iko ne akan komai kuma babu abin da ke gudanuwa sai da ƙarfinsa sai da ikonsa sai da yardarsa amma kuma shi ya gaya mana cewa ya yi abu kaza ne don hikimar kaza shi kenan sai a huta mun fahimci wannan to amma su sai ba su yarda da wannan ba sai suke cewa wannan lamun da kuke cewa wai lamu ta'alili su a wurin su wai sunanta lamul aqiba lamul aqiba kun taba ji lamul aqiba ita ce lamun din da take zuwa dan ta faɗi makomar abu yadda abu zai koma a ƙarshen lamari sai suka kawo wata aya a suratu taha فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون آل فرعون متى نام فرعون معنى جدا فرعون لشيء جماعة سكت انتي النبي موسى daga cikin akwatin da aka jefa shi a teku ai kun san mu kowa san kissar wani sai aka tsinto shi a suratul qasas kai sai aka ɗauko shi sai suka zo da shi gida wai sun yi haka liyakuna lahum aduwan wa hazana don a ƙarshen lamari zai juye ya zama musu abokin gaba a kun ga wannan ai bayanin menene sababin ba wai sababi ba ne an faɗa ne wai cewa a ƙarshen lamari abu kaza haka zai zama وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا ita ma wannan sun kafa hujja da ita a suratul an'am Allah madauki ya sa wasu masu kudi ko ai wasu matalauta ko wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din haka muka fitini sashen su da sashi wannan ya gana wannan azaba wannan ya dandana wannan azaba liyaqulu dan su zo su ce a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina waɗannan yanzu su ne aka ba su wata baiwa a kanmu mana wanda ba a yi wa baiwar ba sai su yanzu waɗannan su ne masu wata baiwa a kanmu ko wanda aka baiwa wahayi su ce yanzu wannan shi aka fifita a kanmu saboda ilimi saboda wani abu kun ga wani ai an kawo ita ma lamun a nan wurin to sai suka ce wannan lamun ita ma sunanta lamul aqibati shine malamai suka mai musu martani suka ce a'a jama'a lamarin nan ba haka yake ba in kun kira ta lamul aqibati ma asalinta dai lamul ta'lili ne ta'alilin kaddarar Allah a tsintuwar annabi Musa da aka tsince shi cewa a ƙarshen lamari an yi hakan ne don ai haka shikenan dai don haka an ɗauke shi ne don ya zo ya zama hakan daga baya Allah ne a hikimarsa a kaddararsa ya kaddara cewa annabi Musa za a sa shi akwati don a tsere shi kar a mutanen fir'auna ya su kama shi ko shi yasa aka jefa shi a teku sai Allah kuma ya kewayo da abin ya juyo ya zama cewa akwatin nan ya taho waɗanda suka tsinci akwatin a bakin teku mutanen gidan fir'auna ne kuma aka ɗauke shi aka kai shi gidan fir'auna kuma aka rene shi a gidan fir'auna saboda dai a ƙarshen lamari zai zo ya zama musu aduwan abokin gaba wa hazanan bakin ciki kuma hakan ya zama musu wa ya kaddara wannan Allah ya yi hakan don haka ta faru ko ba haka ba to su amma sun kalli wanda ya aikin ne ba wanda ya kaddara komai da komai ba ban sani ko kuma biyo wannan zancen sun ka suwa suka yi aikin kaga na ai ba aikin Allah bane dama fal taqafahu alu fir'auna alu fir'auna su suka yi aikin tsintuwar kun gane wannan su sun tsinci abu ashe aqibarsa a ƙarshen lamari shine zo ya zama musu abokin gaba to dama su ai jahilai ne don haka me wanda ba shi da ilimi shine ake masa zancen akiba lamun akiba tana kasancewa na dangane da wanda ba shi da ilimi amma wanda yake ya san sama ya san ƙasa don me za a yi masa zancen akiba shi duk abinsa yana bayanin ta'alili ne an fahimci wannan zancen akwai wannan ra'ayi na nawa kenan na biyu shine na yan asha'ira sai mu utazilawa waɗancan da suka ce ba su yadda yawwa kafin mu je kan mu utazilawa su waɗannan me yasa suka ce Allah yana yin abu ba don wani abu ba ra'ayinsu abinda muka karanta na na muka zance ɗazu a imani da babin kaddara Allah sa za ku iya tunowa a imani da kaddara yan jabariya me ra'ayinsu wanda muka faɗa ɗazu yan jabariya ne na amani yawwa duk abin da ɗan adam ya aikata to Allah ne ya sa shi aikata don haka ba shi da laifi ya je abinsa wani shine ai ra'ayinsu ko to wannan ra'ayin shine ya kai su zuwa ga su faɗi wannan cewa ai Allah ba ruwansa da ya yi wani abu don wani abu suke ganin cewa a gunsu ya halatta ga Allah tunda komai nasa ganin dama yake kallo ya halatta ran tashin alkiyama in an yi hukunci dan aljanna za su tafi aljanna sai sun je za a buɗe musu aljanna sai ce kai ku dawo sai ce a mai da su wuta yan wuta ya ce a je a sa su a wuta an tafi ru za a kai su sai kai na ma fasa ku dawo da su a je a kai su aljanna yanzu Allah wannan abin ya dace da abin da Allah ya mana a Qur'ani bai dace ba to su agun masu wannan ra'ayin tunda sun dora komai ga mahabin abin nan mashi'a ganin damar Allah ita ce komai in Allah ya ga dama komai zai yi sai suka dora wannan abun har alƙawarin da ya a Qur'ani duk suka bata shi Allah sa kun fahimci wannan nan don haka mas'alar imani da kaddara idan mutum bai fahimce ta daidai ba to zai shigo wannan zauren ma ba zai fahimce shi daidai ba su kuma waɗancan yan mu'tazilawa wanda su ne dama kadariya me yasa ba su yarda da kaddara ba su me ra'ayinsu kuma a wannan babin ta'lili cewa suka yi duk abin da Allah ya yi to yana da hikima da mun shiru haka da za ku ce ai ra'ayinsu ya zama daidai ko da na sunna to ba haka suka tsaya ba sai suka ce amma wannan hikimar tasa hikima ce makhluqa ta'udu ila al-ibadi la ilaihi hikimar ta amfanin bayin ne ba ta su ba ta Allah ba Allah ba ruwansa da abin saboda su a wurinsu dama Allah bai yi halittar wani abu kafin bai rubuta wani abu bai ba shi da ilimin wani abu bai san komai ba domin dan adam shi ya aikata komai nasa don haka hikimar Allah ta abubuwan da ya aikata shi Allah ya yi abu da hikima amma hikimar nan domin amfanin dan adam ce ba gare shi ba ba za ka iya siffanta Allah da hikima ba in ji su mu'tazilawa kun fahimci wannan domin da masu a gurinsu ba su yarda su siffanta Allah da komai ba Allah ba a siffanta shi da siffa shi yasa hikimar ma ba za su dangana masa ba Allah sa an fahimci wannan mutum to ni abin da nake so dai gurgudan hali ko fahimta wancan kaulin ababin kaddara shi ya haifar da wannan kaulin ababin ta'lili kun gane wannan to insha Allah yanzu muka karanta littafin zamu ji mun fahimci abin da ke ciki a tsammani na dai ko to shikenan mu je yace wa hum fi zalika arba'atu asnafin mutane dangane da amfanin ibada da hikimarta da manufar da ta sa ake yin ta sun kasu kashi hudu as-sinful awwal kashi na farko nufatul hikami wat ta'lili sune kaulin masu kore hikima da ta'lili hikam haka zaka karanta hikam نفات الحكم الحكم جمع حكمة مغاني جمع حكمة حكمة شيني مفرد جمع شيني حكم waɗanda suke cewa Allah baya da hikima cikin abubuwansa kawai haka yake abubuwa da ganin dama ba ruwansa kuma da ta'lili Allah baya yin wani abu don wani abu alladhina yarudduna al-amra ila nafsi al-mashi'ati wanda suke mai da komai zuwa ga wato ainihin mashi'a ainihin mashi'a cikin madarijus salikin abin da ya rubuta shine a ila nafsil mashi'a ko ma'ana abin nan asalin mashi'a ko mahdu kai mahdul mashi'a shine abin da faɗa cikin madarijus salikin cewa mahdul mashi'a ma'ana Allah madaukaki duk abin da yake yi yana yi ne kawai gwargwadon ganin damarsa domin shine sarki shine mai iko shine mai mulki babu wanda ya mallaki komai sai shi da haka komai ga dama yake zai iya azabtar da kowa zai iya talauta kowa zai iya bawa kowa kuɗi mun fahimci wannan ba zance ba wata hikima dan ya bar wani mai kuɗi wani mara kuɗi wai duk wannan ba da hikima bane kawai yayi ne dan haka ya ga dama haka wannan ai ya saba abin da Allah ke bamu labari a Qur'ani ko ya bamu labari a Qur'ani ya sanya wasu masu kuɗi wasu marasa kuɗi dan sashen ku yayi izgili ga sashi ko ko liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya yawa to wadannan abubuwa duk Allah madauki ya faɗa sai wasarfil wasirfil iradati da tsantsar shi ma ma'anarsa kenan asalin kalmar sirf ne sirf shine ma'anar mahdun abu amma dai nan ya sa fata wasirfil iradati da wato tsantsar irada haka kawai ya ga dama haka ya so sai ce fa haula'i indahum su waɗannan a wurinsu alqiyamu biha tsayuwa da su nan su biha me yake nufi alhikam wa ta'lil a'a me sunan topic din darasin nan annan nasa fi manfa'atil ibadati amfanin ibada da aka zancen ibada yake yawa fa haula isu waɗannan mutane indahum a wurin su alqiyamu biha yin ibada laysa illa li mujarradil amri kawai muna yi ne don Allah ya umarce mu kana bauta Allah ne kawai don ya ce a yi ba ka sa ran komai na sakamako ba don ka samu aljanna ba kawai ke haka kawai don ya ce ka yi shi sa kake yi a gurin wannan ra'ayin fa wannan kuma ba daidai ba ne yawwa a illa li mujarradil amri min ghairi an yakuna sababan li sa'adatin fi ma'ashin wala ma'adi ba don kawai saboda akwai wani sababi na sa'ada za ka samu cin nasara za ka samu shiga aljanna fi ma'ashin a wannan rayuwa ka samu cin nasara ka samu farin ciki ka samu yardar Allah wala ma'adin ko kuma a makoma ka samu shiga aljanna su sun ce ba dan wannan ake bautawa Allah ba a'a kawai ana bautawa Allah ne dan ya ce ayi kun fahimci wannan zancen na taba gaya mana yau mu ƙara sanin da ya ce wala sababan linajatin kuma wannan abun har yanzu bautar da muke yi ba sababi ne na mu tsira ba kawai za ka iya yin bautar ma Allah ya ma azaba kawai ana yi ne dan Allah ya ce a yi wa innamal qiyamu bi hali mujarradil amri ya sake nanatawa an yi ne kawai muna bauta ne kawai saboda Allah ya ce a yi wa mahdil mashi'ati da kuma tsantsar kawai ganin dama Allah ya ga damar ya samu mu zama bayi kawai mun zama bayi haka ake kada mu kun ga dai mun koma kan ra'ayinsu a babin kaddara cewa dan adam yadda gashi yake in iska ta taso haka yake kawai Allah ya so ya kada wannan gashin yau ya shiga zauren malam wani in an jima kuma yaro ya dauko shi ya jefa shi waje sai a sake yin sama da shi sai a kai shi juji ko saboda iska ce ta kada shi nan da nan kun gane wannan to haka su waɗannan masu wannan ra'ayin haka suka ɗauki ɗan adam ba shi da wani tunani ba shi da sababin da yasa ya bauta wa Allah don ya tsira wai a lahira ko don a sashi a aljanna ko don ya tsira daga wuta duk wai ba don haka ake bauta Allah ba a'a don yayi umarni don ganin damansa kawai don shine mai iko wannan duka ƙaryata alƙur'ani ne an fahimci zancen sai ce kama qalu fil khalqi kamar yadda suka ce dangane da halitta lam yakhluq li ghayatin bai halicci wani abin halitta bali ghayatin don wata manufa wala li illatin ko saboda wani sababi hiyal maqsudatu bihi wadda ita ce maqsudin sa na wannan halitta din wala li hikmatin haka nan kuma bai halicci wani abin halitta don wata hikima ta udu ilaihi minhu saboda wata hikima da za ta koma zuwa gare shi minhu daga wannan halitta din ba ha'un damirin nan minhu yana koma zuwa ga alkhalqun ne ana fahimta kun gane wannan zancen? tsakani da Allah nake tambaya ba a gane ba akwai wanda ya gane? wannan fa maimaitawa muke na eh na kaddara ya nufe shi da yi yauwa wannan shine sababin da ya jawo wannan kaulin to wannan kaulin din meye ma'ana meye zahirinsa suna cewa duk abin da Allah ya yi ba wata hikima da ta sa ya yi ba wata hikima wadda take tana komawa gare shi har za a iya siffanta Allah da hikima babu wata hikima illa kawai muna bauta masa ne domin ya ce mu yi amma zancen muna bauta don mu shiga aljanna muna bauta don kar a samu auta suka ce duk wannan ba haka bane kawai muna bauta masa ne don shine mai iko ya halitta mu ya ce ai kawai muka rufe ido kawai kamar tumaki haka kawai duk inda aka ja mu sai mu ba amfanin hankali ba komai ba tunanin bari in ji tsoron Allah in kauce wa abin da baya so dan in tsira duk ba dan haka ba kawai muna yi kuma duk abin da ya ga dama zai iya yi da mu shine yasa na faɗi wancan zance a ra'ayinsu in an je lahira yan aljanna za a iya cewa su shiga wuta yan wuta za a iya cewa su shiga aljanna wani kuma shine ƙarshen zalunci ko domin Allah maduki ba haka yace mana ba ai kun fahimci wannan zance to karkashin wannan ne shine nake ga mana wannan shi ya jawo ra'ayoyin masu cewa suna bautawa Allah ne ba dan aljanna ba su ba ruwan su ma da aljanna ana samun masu wannan fadin ai yanzu ko su ce su ba ruwan su da wata aljanna ku ne ƙauyawa kuke sallah kuke azumi dan kuna son ku shiga aljanna mu ba ruwanmu in ka samu soyayya kawai shi kenan ka gama na? eh ƙwarai da gaske ana faɗin wannan abin sosai yanzu waɗannan abubuwan su ne suke tana so suke tana so asalin masu faɗa su kun gansu su ne waɗannan shi ne muke ganin sakamakonsu da suka shigo inda ba ilimi sosai kuma akwai rashin girmama Allah har sun kai ga za a zo ana zagin Allah aiwa Allah ashar kuru-kuru a zagi Allah da ashar wannan kwanan nan gashi ne ya faru shi ba banda kuma zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka saboda ganin cewa wannan aqidar komai ma mutum bai dauke shi da muhimmanci ba da umarnin Allah da hannun Allah duk ba shi da kima duk wannan yana cikin sababin da ya jawo waɗannan irin aqidu din Allah da ya sauke mana to sai yake cewa walaysa fil makhluqati asbabun takunu muqtadayatin li musabbabatiha kuma wai su halittu babu wani sababi a cikinsu wanda suke zama su halittun su zama muktabayatin masu jawo hukunci ne ga musabbabatiha ga abubuwan da suke sabbabawa ba musabbib bane ne musabbab ne musabbab abin da aka sabbaba domin misali gashi ne ya kawo mana misali yace walaysa fin nari sababun lil ihraqi wai wuta ba ita ce mai sababin konawa ba ai mun ba da wani misalin madarasin ƙarshe ko da ya gabata wai suna cewa wuta da kake gani tana kona abu in mutum ya ɗauki hannunsa ya sa cikin wuta tana ce balbalbal zai kone ko ba zai kone ba to su agun masu wani aƙidar sun ce wuta ba ita ce take sababa ka kone ba ba wani abu mai suna sababi a cikin wuta kawai ma'azin mashi'ar Allah ne ka kone da Allah ga dama za ka sa ɗin ba za ka kone ba kun gano su kun ga wannan sun wuce iyaka wajen tabbatar da kaddara har sun kai ga sababin ma da aka sani a hankalce duk sun kore shi ba iya nasu suka kareta ba har hankali sun kareta kun fahimci wannan nan can su ne da yawa waɗannan lokacin hayayi to yace wala fil ma'i quwwatul igraqi haka nan a cikin ruwa babu ƙarfin nitsarwa ruwa in ka shiga ruwa ka nitse to ba ruwa ne ya cinye ka ba ruwa ba shi da wani iko ya nutsar da kowa yau wala tabridi haka nan ba shi da iko ka taba shi ka ji sanyi kawai sanyin sababin sanyin wani abu ne daban ikon Allah ne ba wannan ruwan ne yasa ka ji sanyi ba haka wuta in ka kone ba wuta ce ta kona ka ba wani abu ne daban na ikon Allah shi ne sa ka kone kun gano wannan kun ga wannan raba sababi ne da musabbab in an ce musabbab shine abin da ake samarwa sababi kuma abin da sababin ke zama dalilin a same shi aiko kun fahimci abin sababin misali a ɗauka a duniyar mu irin ta yanzu sababin samun aiki a ofis menene karatu ko ka je makaranta kai karatu ka zo da certificate a wannan shine sababi an fahimci wannan to su misali abun waɗannan duk wannan sababin baya aiki ba ruwansu ba shine sababi ba mahadin mashi'ar Allah ita ce take gudanar da komai wannan kuma kun ga shi ma wannan menene a hankali kore abin da hankali ya yarda da shi ne ba iya kore nassi ba na'am gaskiya ne Allah ne ke nufar saboda ya rubuta a kaddara domin dama ai duk sababi yana aiki ne idan ikon Allah ya haɗu ta shi in an haɗu da mashi'ar Allah ba sababin ne a ƙashin kansa ba dama wannan ba ma musu to amma su suna kore hatta sababin ma kwata-kwata da ka sani baya aiki ko da yayi aikin da ka san yayi to a gunsu bai aiki ba a'a mashi'a can ce kawai ta aiki kun fahimci nan saboda kawai tabbatar da kaddara da kore duk wani abu ba shi ba yace wa hakaza al-amru indahum sawa'un la farqa bainal khalqi wal amri a wurinsu shi ma babu wani babu wani bambanci tsakanin halittar Allah da umarnin Allah wala farqa fi nafsi al-amri bayna al-ma'muri wal mahdhuri ba bambanci tsakanin haram da halal eh wannan wannan ra'ayin kun ji shi ko to har yanzu shine shine yana nan yanzu shi ma na amfani da shi shi yasa zaka ji masu irin wannan tafiye masu wannan aqidun na zurfi a cikin wannan aqidun da suke na zagin Allah zagin annabi nan da suke yi kwanan nan ka je ka same su za ka ga suna jujjuya matansu ma a tsakaninsu wannan ya kwana da matar wannan wannan wai sun ce ba komai kawai duk abin ɗaya ne ku ne a jahilce kuka fahimci wani abu haram komai ka aikata kawai Allah ya yadda ne ka je kawai ka je ka aikata ai da bai ga dama ba da ba za ka aikata ba don haka je kai kayanka kaga anan gaba ɗaya nasoshin qur'ani duk sun tashi daga aiki ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ba fa'ida ya ayyuhal ladina amanu kar ku kaza duk ba fa'ida haka ne ko ba haka bane wannan aqidun dama ruguza musulunci ne daga asalinsa har samansa waɗannan aqidun da kuke ji to gashi asalin da take taso kuma ga yadda suke zuwa yanzu Allah ya kawo ku ko yanzu kuna da ran da za ku ga waɗannan abubuwa la'alla waɗannan malaman da suka rubuta wannan a zamanin su ba ai wannan abin da ake yi an yi wani abu dai mafari mafarin sa amma abin rashin hankalin bai kai irin na yanzu ba so haka suka ce walakinnal mashi'ata kawai mashi'ar Allah iqtabat amrahu bi hada wa nahyahu an hada wai mashi'ar Allah ce ta sa ya ce zina ba kyau ya ce kuma sallah da kyau amma in ba haka ba asali komai kawai duk ɗaya ne da sallah da zina duk ɗaya ne wannan shine fara'ayin waɗannan mutane kawai hikimar Allah ba zancen hikima ganin damar Allah ne kawai ya ce kai bari je jama'an nan a hana muku kaza ba wai saboda a cikin zina akwai wata illa da za ta iya haihuwa ba su a gurinsu su ba a hana yin zina saboda idan an yi zina ana samun matsaloli ba a kawai Allah ne ga dama ya kada ba a hana shan giya saboda giya tana haifar da wani abu ba kawai saboda Allah ne ya ga dama a hana kun gane wannan shi ma to mu samu gun tsayawa sai ce min gairi an yaquma bil ma'muri sifatun taqtadi husnahu ba wai saboda shi abin da aka bada umarni da shi akwai wata sifa da take tare da shi wadda take nuna cewa shi ya zama abu mai kyau ba wadda take hukunta ya zama abu mai kyau a wala bilmanhi haka nan babu wata sifa a jikin abin da aka hana a bilmanhi anhu sifatun taktabi qubhahu wadda take hukunta cewa wannan abin ya zama mummuna ma'ana zina da shan giya ba wai saboda wata sifa ce da take da alaka da su ta sa ba su da kyau ba a'a kawai Allah ne ga dama ya sa ba su da kyau kun gani sata ma ba wani komai a cikin sata mummuna kawai Allah ne ga dama ya ce sata ba kyau ba dan haka ba wai dan saboda a sata akwai abu mara kyau ba haba jama'a wannan kuma abun munin munin wannan akidar yayi yawa sosai yanzu haka kana zaune sai mutum ya zai dauke ma mota ko babur ko wayar ka sai sai kawai Allah ya nufa haka ai Allah ne ya rubuta kawai da ba dan Allah ya ga dama ma da bai zama haram ba don haka duk mai fa'idar mu je mu yi aiki mu samu kuɗin mu yi kaza wannan abin ruguza musulunci kenan wannan akida din Allah tsare mu to mu tsaya anan dole darasin mu na gaban dai yau dai zamu ce maimaiti kawai muka yi wali hadha al-asli lawazimu to ai saboda lokacin ya kure gaba ɗaya ma mun fita daga lissafin mintocin in muka zo mako mai zuwa insha Allah sai mu zo har waɗannan din tunda dama bamu gama na ɗaya din ba ba zai mu gama shi a darasi ɗaya ba ina ni dama abin da ya ja ni muku wacan shi fiɗan dalla Allah za a samu fahimtar wannan ɗin sosai Allah sa kuma an fahimta ɗin na'am eh wancan karan ma ka faɗi wannan ban manta ba ba ba insha Allah yanzu ai yanzu saboda muna raye da waɗanda suka riga tunani ya riga ya ɓaci yanzu da ka san ga asalin zai taimaka maka ka ƙara sanin wani ka dama ashe asalin ma magana su kaga tun daga maganar kaddara suka dauko wannan fitinar a wannan ilimi ne da ka san source din abun yanzu idan ka tashi yanzu misali da professor ne kai a jami'a sai ka rubuta littafi akan muhimmancin imani da kaddara da yadda za a yadda da shi yadda mutane za su fahimci wannan matsalar ba za su faɗo wannan abun ba sai a biyo musu ta imani da kaddara a ce to kun ga Allah fa dama shine mai komai kuma ga dalilai ga dalilai kuma sai a shigo cikin alhikmatu wat ta'lil shi ma a bayyana mutane ba tare da an faɗi wannan abubuwan cakuɗe cakuɗen ba sai a rika karantar da mutane a masallaci yadda za su nisance waɗannan irin aƙidu din Allah dai subhanahu ta'ala muke roƙo ya ƙara tabbatar da mu a abin da yake shine daidai Allah ƙara mana ilimi a ina nanata mana kullum wallahi wannan ilimin tsada ne da shi kuma mai muhimmanci ne ilimin harkar aqidan nan a kansa za ka fahimci komai kowane addini mutum yake duk gaskiyar mutum wallahi da tsoron allansa da ake nunawa ko sadakarsa da me idan wannan abun bai gyaru ba a zuciyarsa to matsala ce Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya Allah ta miki shugabannin mu akan da'a Allah ya tsare musu dukkan abinda ake bukatar tsare shi Allah subhanahu ta'ala kuma ya tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwarmu ala ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma akan sunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum